أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فآذنا الله وأجارنا من النار وبعد فيا أيها المسلمون لا زال العهد بنا عن مظاهر محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من علامات النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو إن من علامات محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم علامات تدل على ذلك منها وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن من علامات محبته صلى الله عليه وآله وسلم طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع فمحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا وحدها لا تكفي إلا مع الطاعة وإلا فإن أبا طالب أحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن لم يطعه فكان من أصحاب النار ولم تنفعه شفاعة ولم تنفعه ولم تنفعه محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنها لم تكن مقرونة بالطاعة والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسل في التراب دفينا فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر بذاك وقر منك عيونا ودعوتني وزعمت أنك ناصحي فلقد صدقت وكنت قبل أمينا وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمعا بذاك يقينا صدق الله تبارك وتعالى حيث قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال تعالى وإن تطيئوه تهتدوا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون وقال تعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن توليتم فإن الله لا يحب الكافرين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فلا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وثبت في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو نائم فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث دائيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة فقالوا أولوها له يفقوها فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله ومن عصى محمدا فقد عصى الله ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka ya ƴan uwa har yanzu ba mu gushe ba muna zano alamomin san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alamomi waɗanda idan suka tattara gabawa za a gano cewa bawa yana son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda muka faɗa san manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da'awa ce wadda kowa yana iya yi ta kowa yana iya yi ikirarin cewa yana san manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam tsakanin mai faɗi da gaske da mai faɗi kuma da gangan amma a gano cewa mutum na san manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam akwai wasu ɗabi'u da halaye waɗanda idan suka gaskata kan mutum mutum ya gaskata cewa yana son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ba su gaskata kan mutum ba to wannan alama cewa mutum yana son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya zamanto ainihin labari ne na daga ciki daɗi akan abin da ya gabata a baya wajabcin yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaɗai a baka ba zai gaskata cewa wane yana son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma ba za a ƙilga wane cikin waɗanda ke son manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam waɗanda wannan soyayya za ta masa amfani a gobe ƙiyama sai lokacin da wannan wanan wanda ya ikirarin san manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya haɗa soyayya shiga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam tare da ɗa'a tare da yi ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam biyayya wanda da a ce so kaɗai yana sa mutum a gaskata cewa yana son annabi sallallahu alaihi wasallam to da abu talib ya zamanto yana son annabi sallallahu alaihi wasallam domin abu talib ya so manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam kariya ya haɗu da cikas a rayuwa ba don komi ba sai dan ya nuna yana kaunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba annabi sallallahu alaihi wasallam kariya amma da yake cewa Abu Talib bai hada soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da da'a da biyayya ba bai zamanto ta mai amfani a gobe kiyama ba Abu Talib yana cikin yan wuta tare da cewa kuma ya so annabi sallallahu alaihi wasallam amma inda bai ma annabi sallallahu alaihi wasallam da'a ba soyayya ba za ta mashi amfani ba Abu Talib da kanshi ya kalli irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam hankalin shi ya tashi da irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya damu irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin kamar Abu Talib zai cire hannun shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ƙara bashi kariya ba Abu Talib yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi lan yasilu ilayka bi jundihim na rantsi da Allah gayyaka hire duk taron su ba su isa su je su iske ka ba sai maka wani abu na cikas a rayuwa hatta uwarsa da fiturabi da fina sai lokacin da aka mana matashin kai da ƙasar kabari in kaga sun taba ka abu talib ya ce ma annabi to bani da rai a duniya sai ya ce ma annabi fasda bi amrika ma alayka ghadadatun al'amarinka na addinin musulunci je ka yi ta isarwa wabshir bi zaka kai kai albishir ma da horin ciki ta yadda kai Allah ya zaba don mutan duniya yi ka annabi wa ƙarra minka uyunan kai ka yi hawaye na jin daɗi na farin ciki ta yadda kai ne Allah ya zaɓa ka zamanto cikan makon annabawa ya ce wa da autani abu talib yake ce ma annabi ka kira ni in zuwa in shiga addininka wa za'amtu annaka nasihi na san cewa tabbas nasiha ce kake mana ƙauna ce falakar sadakta hukunta qablu amina kai gaskiya dama tun kama Allah ya aiko ka kai amintaccen mutum ne yace wa aratta dinan kuma ka bijirar da wani addini kad araftu bi annahu ni na riga na san cewa addinin ka min khairi adyanil bariyati dinan shine addinin da Allah ya so a bisa doran kasa sai Abu Talib yace mu annabi amma tare da haka laulal malamatu wallahi in ba dan jin tsoron zargi ba au hidaru masabbatin in ba dan ka a zage ni ba a ce na shiga addinin yara ƙanana lawajatta ni sam an bi za ka yaƙinan da na maka da'a na shiga addinin ka ya yarda annabi gaskiya ne amma da yake Allah bai rubuta mai shari'a ba ga abin da ya faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam amma tare da haka Abu Talib dan wuta ne domin bai yi da'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya so annabi ya nuna ma annabi soyayya da kai baka nuna ma annabi wannan soyayya ba muddin baka ma annabi da'a ba amma ga shi abu talib saboda ba a samu wannan soyayyar ba ya cakuɗa ta tare da ɗa'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kanshi ya nuna cewa abu talib yana cikin wutar jahannam me yasa dan bai ma annabi sallallahu alaihi wasallam ɗa'a ba don haka ya ƴan uwa alama daga cikin alamomin san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sami cewa bawa yana da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayoyi na alkur'ani sun yi a kilga inda Allah ya kawo da'a gare shi sai ya hada da ita ya gwama ta da da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ma cewa fala wa rabbika ina rantsuwa da Allah ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yu'minuna mutane ba za su manto masu imani ba hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum sai sun alƙalantar da kai sun alƙalantar da dokarka sun alƙalantar da shari'arka da maganganunka akan duk abin da ke faruwa a tsakankanin su summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita sannan ba za su samu damuwa ba ko kunci ko wani shiga zulumi kan duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zartar Allah yake bugu da ƙari wa yusallimu tasliman sun miƙa wuya iyakan miƙa wuya game da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayoyi na alkur'ani sun yi a kirga waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya mama haka hadisi ya zo cikin sahih bukhari daga Jabir ibn Abdullah yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mala'ikun Allah sun zo a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a daidai lokacin da annabi yana bacci a wata ruwa sai aka nuna da mala'ika jibril da mala'ika mika'il su ne suka zo wajen shi annabi yana bacci yanzu da annabi sallallahu alaihi wasallam yana bacci waɗannan mala'iku suka zo sashen mala'ikun sai suka ce innahu na'ib ai ba sai ma mun yi magana ba bacci yake mu tahiya mu sai wani sashen daga cikin mala'ikun suka ce a'a innal aina na'imatun wal qalba yaqzanu idanun nashi ne ke bacci amma zuciyar tashi a falke ta ce ya san me ke faruwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin sai suka ce inna li sahibikum hada matala sai sashen mala'ikun suka ce ma sashe wannan mutumin naku na kwancen nan akwai abin buga misali gare shi fa qala ba'dhum innahu na'im sai suka ce ai bacci yake sashen suka ce a'a innal ayman innal ayna na'imatun wal qalbu yaqzan idanun ne yake bacci amma zuciyar tashi a falke take sai suka ce to misalin wannan mutumin kamar salin rajulin bana daran kamar misalin wani mutum ne wanda ya gina gida gida na alfarma ya buga kwankwatse tsaye bila ya kwankwatsa duk kayan alata na rayuwa ya zuba a ciki bayan ya gina waje alafiha ma'adubatan sai ya sa kayan abinci kayan walima ya kira mutane a zo a ci abinci a sha gara yanzu da aka cika gidan da gara wa ba'a sada'iyan sai ya aika dan kira wanda za a kiran mutane cewa a zo wane ya gina gida sabon gida zai koma ya tanadi kayan walima a zo a ci abinci ga yanan wurin sai ya ce to man faman ajabar daɗi ya dakala dara duk wanda ya karɓa kiran wannan ɗan kira da ya ce a zo ya biyo shi ya zo to shi zai shiga wannan gidan wa akala minal ma'adubati ya ce wannan abu da aka tanada na walima sai suka ce awiluha lahu yafqauha ai wannan zoren zance ne kuke shi bai gane komai ba ku fasara mai wannan mafalkin ya gano mi kuke ni sai wasu mala'ikun suka ce innahu na'im ai ko mun fasara ba zai gane ba bacci yake aka ce a'a sashe yace innal aina na'imatun wal qalba yaqzan idanun ne ke bacci amma zuciyar ta a falke take sai suka ce faddarul janna wannan gidan da aka buga misali da shi shine aljanna wadda'i muhammadun sallallahu alaihi wasallam dan kira wanda aka kira aka turo ya kira mutane su zo su ci gara basa shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam faman ata'a muhammadan faqad ata Allah duk wanda ya ma'annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam da'a ya Allah da'a wa man asa Muhammadan faqad asa Allah ta'ala duk wanda ya saba ma'annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya saba ma Allah sai suka ce wa Muhammadun farqun bainan nas annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine raba gardama tsakankanin mutane ma'ana ta hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a gane wani mutumin kware ne ko mutumin banza ne wani mai da'a ne ko mara da'a ne wani butuli ne ko ko a'a mai godiya ne ta yadda idan kama annabi sallallahu alaihi wasallam da'a anan annabi ya raba gardama an gano waye mutumin kware waye mutumin banza kaga anan sai aka nuna cewa aljannar babu yanda za a yi mutum ya je ya shiga aljannar ubangiji sai ya yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a'a haka hadisi abu musa al-ash'ari abdullahi ibn qais manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni misali na da misalin abinda Allah subhanahu wataala ya aiko ni da shi kaman misalin wani mutum ne wanda ya rugo da gudu wajen al'umma tai yace ya qaumi inni ra'aytul jaysha bi ainayya ya ku mutane na wallahi na ga runduna bayan gari ga ta nan za ta kawo mamu hari ku tashi mu kama jikinmu wa inni ana nazirul ainafin wa inni ana nazirul uryan ni kuma ni ne mai gargadi wanda Allah subhanahu wataala ya turo ni in zo in maku wa'azi in ji manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kuma in muka dauka a wancan mutumin shine mai gargadi wanda zai sa ku ku zo ku bi shi in kuka bi shi waccan rundunar ba za ta zo ta kama ku farmaki ba in ba ku bi shi ba waccan rundunar ta yaƙi za ta zo ta kama ku farmaki haka in muka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun tsira daga hushin Allah in muka bauɗe mu kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za mu hada cikin hushin Allah Allah ya kiyashe mu sai yace fannajan naja dan haka ku rugo da gudu ku ba hanya ku tsira wannan mutumin da yace annabi yace fa ata'atu ta'ifatun wasu mutane sai suka mai da'a suka rugo da gudu fa adlaju sai suka ruga suka bar gari a aidafin da farkon dare suka ruga da gudu suka bar gari fana jau sai suka tsira wa kazzaba ta'ifatun wasu kuma sai suka ce kai ba komi labari ne fasabbahahumul adu ko kuma fasabbahahumul jaishu annabi ya ce sai rundunar yaƙi ta kawo masa hari sai ta ka ainihin hallaka su annabi ya ce to haka ne wanda ya mana da'a ya bi ni ya tsira wanda ya kan gari mana kuma ya kan gari ma abinda na zo da shi zai hada cikin hushin ubangiji subhanahu wataala haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk al'umma ta za su shiga aljanna sai wanda yake aka ce ma annabi wa man ya aba yawa za a ce ma ga aljanna yaki annabi ya ce ba daga wai e ko a'a bane a'a sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata'ani dakhala aljanna wanda ya mani biyayya ya ma shiga aljanna wa man asani wanda kuma ya kangare mani annabi ya ce kamar Allah ya ce ma zo ka shiga aljanna ne kace ma Allah ba a shiga don haka da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƴan uwa alama ce babba daga cikin alamomin san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun buga mamu misali mu ga yadda ake san annabi da gaske yadda soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take nuna da'a na daga cikin hadisin Anas ibn Malik wata rana sahabbai suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi zobe ya sa na zinariya ga hannun shi duk sahabbai kowa sai ya zobe na zinariya ya sa ga hannun shi ba ruwansu ba dai annabi yayi ba ba sai sun tambayi hikima ba ko meye dalili annabi yayi sun yi annabi ya bari sun bari manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana kawai sai sahabbai suka ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hidda wannan zobe na zinariya ya yi wurgi da shi duk sahabbai suna da zobe na zinariya ga hannunsu sai suka fita suka yi wurgi da shi can annabi ya sa dan da'a sun sa nan kuma ya yi wurgi da shi su ma suka yi wurgi da shi a wata ruwayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inni lan albasahu abatan ni kuma ba ni ba ƙara sa zoben zinariya daga nan sahabbai ba su ƙara sa zoben zinariya ba har Allah ya karɓi rayuwarsu ka ga nan wurin da'a ce ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke nuna ni wanda ke nuna soyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi Abdullahi ibn Abbas ya ce wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani sahabi yana sanye da zobe na zinariya kawai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire wannan zobe na zinariya ga hannun wannan sahabi sai annabi ya wurgi da wannan zobe ya jifa da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hanya ya tafiya ta annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya yi wurgi da shi sai annabi ya ce me yasa ɗayan ku yake son ya sa garwashi na wutar jahannama ga hannun shi wannan ke nuna min mu a matsayin mu na maza haramu ne mu yi mu'amala da zinariya ta irin wagga bangaren amma mata su wannan shari'a ta ba su rufsa amma mu maza ba a ba mu dama ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yin hakan kamar ka rike wani garwashi ne rautar jahannama ga hannunka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi bayan annabi ya tafi sai aka zo aka ce ma wannan sahabin yau inda annabi ya tafi dauki zoban ka mana ai annabi sallallahu alaihi wasallam da ya wurgi da shi kana iya ka dauka ka je ka kai ma mata ka ai ta ba a haramta mata ba kana iya ka dauke a je a narke kana iya ka je a yace a a yace na rantsi da Allah da ya halice ni inda dai har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jiwa da shi yace wallahi la akhuzuhu abadan wa qad tarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wallahi inda dai har annabi ya jiwa da shi na rantsi da Allah ni kuma bazan dauke shi ba wannan ita ce soyayya ta gaske ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Mujiba ainihin Abdullahi ibn Abi Mulaika tabi'i ne yake cewa da Abubakar da Umar suka yi ainihin sabani ko cece ku ce ko musayar ra'ayi ko musayar zance a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da ainihin Rakbu bani Tamim suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yanzu za su koma sai ɗaya daga cikin sahabbai ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka ɗora wani ka ɗora al'akara ibn habis wani kuma daga cikin sa abubakar wani ɗan kuma ya ce a'a annabi sallallahu alaihi wasallam ka ɗora wani shi umar yana ganin ga wanda ya kamata a ɗora ma rakabu bani tamim shi kuma abubakar yana ganin ga wanda ya kamata a ɗora ma rakabu bani tamim har suke musayar zance a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanga ya hadi wanga ya hadi a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam umar ya ce ma abubakar ni na ga abubakar abubakar ba komi kake so ba illa bancin ka saba mani shi ma abubakar ya ce ma umar haka nan a ƙarshe sai Allah ya saka da wannan ayi ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ku bar daga murya ku sama muryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahari ba'dukum li ba'd kuma kan ku daura bayyana zance ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin yadda kuke bayyana ma junanku wane ya buɗe baki ya ce wane kamar ihu Allah ya hana kama annabi sallallahu alaihi wasallam haka Allah ya ce in kuka yi haka an tahbata a amalu ayyukan ku sai su rushe ba tare da kun sani lokacin da waga ayat ta sauka Umar in zai ma annabi sallallahu alaihi wasallam magana ƙasa ƙasa yake magana sai annabi ya ce Umar daga murya ka bani sannan ya ƙara buɗe saboda yana jin tsoron ya faɗa cikin wannan aya aikin shi ya rushe ba tare da ya sani ba wannan ita ce da'a Allah ya ce a bari ya bari take yanki ba sai ya jira wani lokaci ba a'a ba haka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke ba akwai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Sabit ibn Qais shi mutum ne wanda Allah subhanahu wataala yi yana da babban murya in za magana da ƙarfi yake lokacin da wagga ayat ta sauka sai ya zaman shi gida yana yi ta kuka ya ce kawai da shi ne Allah yake da Allah ya ce an tahbata amalukum shikenan shi aikin ya rushe shi dan wuta ne ya bar ma zuwa majalisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwana biyu annabi ya gaba ya ganin sabit ibn qais annabi ya ce wai me ke labarin sabit ibn qais kwana biyu ba mu gan shi ba wani sahabi ya ce annabi zan shi in binciko maka labarin shi wannan sahabi yana zuwa gidan sabit ibn qais sai ya iske shi ya kihe kan ya kasa yana ta kuka kullun kuka yake ya ce mai me yasa ya ce wallahi sharri ya same ni ya ce subhanallah wani sharri kake tare da shi ya ce baka ji ayar da Allah ya saukar ba kuma ni ina daga murya ta sama ga murya annabi da ni ne Allah yake ni dan wata ne Allah ya rusa mana ayyukana wannan sahabi ya zo ba annabi sallallahu alaihi wasallam labari annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ka koma ka faɗa mashi ka ce mai cewa innaka lasta min ahlin nar ba anta min ahlil janna kai baka daga cikin yan wuta ba da kai Allah yake ba kai kana daga cikin mutanen aljanna aka zo aka faɗa mai samu malmishi wannan ita ce da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wata rana yana sallah tare da sahabban shi da takalmin shi kawai ana tsakar sallah sahabbai sai suka ga annabi ya hidda takalmi yayi wurgi da su duk sahabbai su ma sai suka fidda takalmi suka yi wurgi da su bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya salamce sallah sai annabi ya ga duk gehen mas ko ina gehen masallata duk takalmi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me ya kai ku ga haka suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam kai muka ga kai wurgi da takalminka mu ma muka yi wurgi da takalminmu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku ƙara haka ni mala'ika jibril ne ya zo ya ce man takalmin nawa akwai datti a gare su shi yasa na fitar da su na yi wurgi da su daga yau idan kuka zo sallah annabi sallallahu alaihi wasallam sai idan ka zo masallaci ka diba takalmin ka kaga in babu wani abu a ciki na ainihin kazanta ko wani najasa in akwai annabi ya ce ka shahi ka yi sallah da takalmin ka me ya kai sahabbai suka haka annabi yayi sun yi ba sai sun jira dalili ba to wannan ya yan uwa ba mu gushe ba muna bayani kan mu ga irin ladabi da irin da'a da irin soyayya wadda sahabban manza Allah sallallahu alaihi wasallam suka nuna ma manza Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a yau mu ma in muna son mu tsira in muna son a gaskata mu cewa cikin masoya manza Allah sallallahu alaihi wasallam dole sai mu auna mu ga da magana annabi sallallahu alaihi wasallam da son zuciyarka wanda zaka fifita da magana manza Allah sallallahu alaihi wasallam da intirarka ta rayuwarka wani dan abu da zaka moruwa da shi a rayuwar duniya ko kai ko da wasu 'yan gungun mutane ire-irenku da shi da san annabo na za ka gabatar annabi ya ce a'a amma zuciyarka ta ce in na na moru in na za a girmama ni in na na samu wani abu na daudar duniya a nan ne za mu gano cewa kana san annabi ko ba ka san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ya 'yan uwa san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da awa ce wadda kowa ma yana iya yi ta amma aikinka shi zai gaskata hakan ko kuma ainihin ya karyata hakan Allahumma izzil islam wal muslimin wa adhill shirka wal mushrikin wa dammir adaka da ad-din wansur ibarak al muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin Allahumma aminna fi awtanina Allahumma aminna fi awtanina Allahumma aminna fi awtanina Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba ridaka ya rabbal alamin la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin la ilaha إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين muna roƙo Allah subhanahu wataala ya biya mana bukatunmu na alkhairi akwai ƴan uwa da muke tare da su da yawa suna da bukata ta addu'a akwai waɗanda bukata ce ta kasuwanci Allah ya san bukatun kowa muna roƙo Allah subhanahu wataala biya mu kowa bukatun shi na alkhairi abinda ya tsanani Allah subhanahu wataala ya warware abinda ya dade Allah subhanahu wataala ya bude shi abinda ya tsanani Allah subhanahu wataala ya kawo mana sauki Allah subhanahu wataala ya kawo mana